أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ثلاثة ɗaya ga watan shidda watan jumadal akhira wata na shidda a cin watanni na addinin musulunci in ka ɗauko al-muharram safar rabin al-awwal rabin al-akhir jumada al-ula juma jumada al-ula jumada al-akhira wata na shidda a cin watanni na addinin musulunci shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada yayye a cikin halitta sallallahu alaihi wasallam daga makka zawa madina wanda ya rida hudu ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya. Allah, mahalicci na mahalicin kowa da komi wanda sai ya so ake, fa'alu limayurid, cin ƙaddarawarsa da kuma yadda yake sarrafa bayansa inda ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi a daidai wannan lokaci wanda muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu الدكتور الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل شيخ muna fatan Allah saka wa malan da alkhairi ‘yan uwa musulmi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alƙur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin fahimta ta magabata salafi salih magabata mazan jiya na ƙwarai tun daga sabai zuwa tabi'ai da tabi tabi'in da sauran malamai na sunna Allah kuma ya sanya mana ikhlasi ya sanya wannan darasi muna yin shi dan Allah yi da ba dan kai ba Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu tuntuban harshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abinda mu gane mana addini Allah kai ne Allah Allah ganar da mu ganarwa ta magabata da fahimtar su salafi salih muna fatan Allah subhanahu wata'ala marasa lafiya mu gida da gidan asibiti Allah ba mu lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa ƙasa da gari Allah ka zamanar da mu lafiya ƙasar mu Niger Allah ka zamanar da mu lafiya dukkan wata fitina mun san ta ko mu san ta ba Allah ka tsare ƙasashen mu ya Allah da sauran ƙasashen musulmi Allah ka zamanar da mu lafiya garin mu da magarin Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu sabon arziki na alkhairi Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa yaranmu 'yan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai zawarawanmu Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu sabon arziki na alkhairi ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa 'yan kasuwa da 'yan ƙwadago masu karanta zuwa masu azuka da hudubobi Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu ka tsare mana imaninmu mu ‘yan uwa musulmi muna a cikin wannan littafi namu mai sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a doktor a sheik salih bin abdulaziz bin muhammad alishe ‘yan uwa musulmi littafi ne wanda yake karanta su da mu aqida aqida mu ta la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka gyara ta in gyara ta, in tabbatu akan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama. A sati da ya gabata ‘yan uwa musulmi muna cikin bayani na babe da ke tabbatar mana wato, tauhid rububiya baya tabbatuwa sai ka haɗa shi da tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma wa sifat muna cin wannan bayani tafiya ta yi tafiya har ya zuwa inda muka tsaya ganin lokaci ya yi yau za mu tashi darasinmu ɗaya bayan ɗaya darasi na biyar ba da bismillahi rahmanir rahim malam ya ce wa bihaza da wannan ne يتبين أن الإقرار بالتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الربوبية توحيد الألوهية كي yace da wannan ne yake bayyanawa lalle cewa tauhidin rububiyya tabbatar da tauhidin rububiyya wahada shi kaɗai dunal itiyani bi lazimihi banda zawwa banda kawo abin da ya lezamce shi tauhidul uluhiyya na tauhidul uluhiyya la ya kafi wala yanji to wannan baya isarwa kuma baya tseratar da kai min azabin lahi ka tabbatar da tauhidul rububiyya shi kadai ba tare da ka lezamci ba tauhidul uluhiyya ba tare da ka shi ba tauhidul uluhiyya to wannan ba zai isar maka ba kuma ba zai tseratar da kai ba daga azabar Allah bal in ji malai ce bari dai huwa hujjatul baliga hujja ce mai isuwa alal insani wadda take a bisa kan mutum taqtadi ikhlasuddin lillahi wahdahu wanda zai zartar da ikhlasi na addinin Allah dan Allah shi ɗaya, la sharika lahu kadda ya haɗa shi da komi a cikin bota. Wata talzamu ifradan lahi wadahu bil ibada, kuma mutum ya lezamci kaɗai ta Allah shi kaɗai da ibada. To fa zalam ya ati bi zalika idan mutum bai zo da wannan ba, ya tabbatar da توحيد ألوهية تر توحيد الربوبية بيزو دا wannan ba fa huwa kafirun malik tona shi kafiri ne halalud dam jinin shi ya halitta wal mal da kuma dukiyarsa inji malam sai sabon babe malam zai shiga malam yace al mabahathu thalis bincike na uku mazahirul inhirafi fi tauhidin rububiyya malam ya ce maka abubuwa waɗanda suke bayyana bayyana karkata a cikin tauhidin rububiyya ababe na zahiri waɗanda suke bayyana maka waɗanda suke bayyana maka karkacewa daga tauhidin rububiyya ga sunan su ne malam zai maka bayani a cikin wannan babi malam yace bin ragami min anna tauhidar rububiyya amurun markuzun filfidiri malam yace bayan mun ga lalle cewa shi tauhidin rububiyya wani al'amari ne wanda ya rakkaza ababen halitta majabulatun alaihin nufus wanda wato rayuyyuka Allah subhanahu wa ta'ala, majabulatun alaihin nafsu, wanda rayuka Allah subhanahu wa ta'ala ya jabbala su a kai. Mutakasiratun ala taqaririhi al'adilla. Ya ce kuma akwai dalilai masu yawan gaske suke tabbatar da illa annahu wujida fin nasi kenan akwai dalilai wa'inda suke tabbatar da cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ya samar da dukkan wato ababen halittu ga baki ɗaya. Illa annahu wujida fin nas. Malai ce maka, lalle sai dai cewa shi an samu a cikin mutane, an samu wasu daga cikin mutane, wasu daga cikin mutane an samu. Illa annahu wujida fin nas. Sai dai cewa shi an samu daga cikin mutane mana hasala indahu inhirafu fihi don uwa ka ji da kyau an samu waɗansu daga cikin mutane man hasala indahu inhirafu fihi waɗanda suke karkacewa daga shi wannan tauhidi na rububiyya an samu daga cikin mutane waɗanda suke karkacewa a cikin shi wannan tauhidi na wato tauhidin rububiya ɗan uwa musulmi wa kinu talakhisu mazahirul inhirafi fi hazal babi fi ma yali in ji mala malam ya ce wa yumkinu تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي malam ya ce muna iya taƙaita taƙaita ababen da suke bayyana mana karkata ko bauɗewa daga shi wannan tauhidi na rububiyya na abin da zai zo a baya a cikin wannan babi ɗan uwa musulmi kenan kaga akwai waɗanda suke wato bauɗewa suke karkacewa daga shi wannan tauhidi na rububiyya to mala yace muna iya takaitawa na ababen da suke bayyana karkata ko bodewa daga shi wannan babi na rubiya na abin da zai zo a nan baya abu na farko malam ya ce jihada eh, jihadu jihadu rububiyatillahi asalan wa inkar wujudihi subhanahu mutum ya yi muso na tauhidin rububiyya wa inkar wujudihi subhanahu ko kuma ya yi musan samuwar shi Allah subhanahu wa ta'ala kama ya ta zalikal mulahida kamar yadda almulhidin suka ƙudurta haka suka ƙudurta wannan suwa almulhidin in an ce almulhidin wato waɗansu ne waɗanda suke da aƙida ba su yarda ba da samuwar Allah a matsayin shi na arab su ne almurhidin shi ne wani yake ba da labarin cewa akwai wata jami'a suna karatu a can akwai wani malami mai irin wannan aƙida ta almulhidin waɗanda su suke ganin duk abin da yake nan shi ne abin da babu babu shi har suna ganin kamar babu Allah kaga wannan rubabba aƙida ce yana ba su darasi he musu darasi akan alwujud samuwa ta Allah ya ke nuna musu cewa tunda Allah ba a ganin shi kenan babu shi can a bakinsu yana ba darasin da ya ƙare sai wani cikin ɗalibai da hannu shi malam ina da magana ya ce bayan darasi da ka yi mana na alwujud Allah saka da alkhairi mun gani mun fahimci abubuwa da yawa amma ina da tambaya guda ɗaya tambaya ta ita ce ina hankalinka yake malan kai malan ina hankalinka yake sai malan ya ce yi hankali ganin shi ake ya warwada sai ɗalibi ya ce to malam in ku hankalinka ba a ganin shi kenan malam bai da hankali malam sai kama faɗa ɗalibai suka yi dariya to wannan su ne masu irin wannan alƙidar allazina yasniduna ijadu hadhihi al-makhluqat ila ɗabi'a su ne waɗannan suke dangana samuwar dukkan wani abin halitta ya zuwa ɗabi'a au ila taqallubul layl ko kuma ya zuwa juyawa dare wannan hari da yini au na hawi zalika ko makamancin wannan sai Allah yake ba mu labarin su a cikin alqur'ani cikin suratul jasiya yake cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahr zaka ji suna faɗa cewa wannan ba komi bane sai dai rayuwar duniya ce mu rayu a duniya mu mutu na mutu wa na haya mu mutu mu rayu kawai rayuwar duniya kwana lahiya tashi lahiya wa ma yi hulukuna illa dar ba ku bai ki halaka da mu sai tsawon lokaci abu na biyu wanda yake nuna maka ƙarara masu karkacewa daga tauhidin rububiyya jahadu ba da hasa'isun rabbi subhanahu wa ta'ala mutum ya yi musan wani shashen abin da Allah shi kaɗai a matsayin shi na arabu ya keɓanta da shi. Wa inkari ba da ma'ani rububiyati, ko kuma mutum ya yi inkarin shashen ma'anonin tauhidin rububiyya na matsayin Allah a rububiyarsa. Kamar yunafi ƙudratin lahi, kamar waɗanda suke kore ƙudura ta Allah, ala imatatihi, absa kashewarsa, au ihya'ihi ko rayawarsa, ba da mautihi bayan mutuwarsa, au jalbin nafa'i ko janyo wani amfani lahu a gare shi, au daf'i darari ko kuma a'a, ijewar wani abin cuta anhu da gare shi, au nahu dalika ko makamancin wannan. Abu na uku, wanda yake nuna maka muzahirul inhirafi tauhid rububiyya abi wanda yake na zahiri yake bayyana maka masu karkata daga cikin tauhid rububiyya na uku ida'u shay'in min khasa'isir rububiyyati li ghayri Allah subhanahu wa ta'ala mutun ya ba wani abin halitta wani abu na daga abin da shi Allah ya keɓance shi a rububiyarsa ya ba wani abin halitta mutum ya ba wani abin halitta wani abin da ba mai shi wannan abin sai Allah subhanahu wata'ala famani ta kada wujudi mutasarrifu ma Allahi to duk wanda ya kudurta cewa akwai wani mai sarrafa waɗannan ababen fi she'in a cikin wani abu min tadabiril kauni na daga juyawar ababen halitta min ijadin na daga wajen samarwa ne au idamin ko kuma rishi ne au ihya'in ko kuma rayawa ne au imatatin ko kashewa ne au jalbi khairin ko janyo alkhairi ne au daf'i sharrin ko kuma turewar wato shari au gairi zalika ko wani wannan min ma'anin rububiyyati na daga ma'anoni na rububiyya ta Allah matsayin shi na arab sai ka ƙudurta cewa akwai mai sarrafa dukkan waɗannan ababen da malam ya zana maka to in ji malam sai ce mai wannan aƙidan fahuwa mushrikun billahi azim shi wannan mushiriki ne ya yi shirka da Allah mai girma. na ahalus sunna wal jama'a sai ma da yace alfasalu sani fasali na biyu tauhidul uluhiyya tauhidi na ilah abin bauta shi a tsai shine Allah a baya dan wa idan baka mance ba malam ya maka bayanin wato bambanci tsakanin tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul rububiyya to anan malam zai tashi maka fasali na biyu akan abin da ya tashi tauhidul uluhiyya menene tauhidul uluhiyya in baka san shi ba wani guri malamai tauhid suna cewa tauhidul uluhiyya huwa tauhidullah bi af'alil ibadi allati ta'abbadahum biha wa shara'aha lahum مثل الدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك abinda ake ce ma tauhidul uluhiyya shine kade ta Allah da ayyukan bayi yanda za su bauta mushi yanda shi Allah ya shir'anta musu su bauta mushi da wannan aikin shi ne tauhidul wato uluhiyya ta Allah da ayyuka na bayi su bauta ma Allah da abin da ya shar'anta musu na wannan aikin da Allah ya ɗora musu kamar misalin addu'a kaga addu'a ibada ce wani guri manzan Allah sarrafa na kita addu'a kowani ibada roƙon Allah ibada ne wazzabahi yanka ana yin shi dan Allah bayan shi dan wani dan doguwa ko dan yasin ko na wan nazari da adawal in na samu kaza zan yi azumi kaza wal isti'ana ko neman taimako wal istigasa ko neman wato agaji wa gairi zalika da wani wannan to a darasin mu da wanda zamu tashi a cikin wannan littafi na babban malamin mu usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na sheikh دكتور صالح بن عبد العزيز بن آل شيخ مالن يتي الفصل الثاني فصل نبي توحيد الألوهية توحيد الألوهية مالن يتي الألوهية abin da ake ce ma uluhiyya mush taƙatun min ismil ilah an ciro shi ne daga sunan al'ilah abin kaɗetawa a cikin bota ai ma'abudun abin da ake da al'ilah ma'abud abin bota Allah almuɗa abin yi mishi ɗa'a Allah al'ilah abin ɗayantawa shi a ɗai ilah abin bautawa kaɗe tashi shi ɗai ya ce mala ce fal'ila shi abin da ake nihi da al'ila ismun min asma'illahil husna suna ne daga cikin sunan Allah kyawawa can Allah na cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biya Allah yana da sunaye kyawawa in ka tashi roƙo ka roƙe shi da su ina mai neman lafiya ina mai neman arziki ina mai neman ɗaukaka ina mai neman gafara ina mai neman matsayi duk walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe su da su da shi yan uwa musulmi amma ka je kana kiran wani Allah kana neman agaji a wani Allah wannan ka saba ma tauhidi na ilahantaka domin da cewa fal ilah ismu min asma'illahil husna shi ilah suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki domin kalmar la ilaha illallah dan uwa musulmi ita ce ake so ka tsare ta ka rayu da ita a cikin duniya ka san ma'anarta ka san abin da take nihi ka aikata ta ka je ƙarshen rayuwa kana musulmi mai biyayya ga Allah da manzon Allah Allah ya datar da kai ka ce la ilaha illallah in ka yi ta khalisan lillahi dan Allah kaɗe kuma kana mai sanin ma'anarta ka yi ƙoƙarin abinda ta yi umarni na aiki ka aikata gurwar ƙarhinka na bari kai tsaye ka bari to sakamako gidan arshen nan kenan Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da shi wal uluhiyatu sifatun min sifatillahi azima shi al uluhiyya siffa ce daga cikin siffofin Allah mai girma fa huwa subhanahu Allah shine tsarkakken sarki al ma'alu abin kadaitawa al ma'bud kuma abin bauta kadda ka sake ka hada Allah biyu alladhi yajibu an ta'a laha hal qulubu alladhi yajibu an ta'a laha hal qulubu wa takhda'a lahu wa tazillu wa tunqadu li'annahu subhanahu ar-rabbul azim shi Allah tsarkakken sarki maɗaukaki shi ne abin ɗayantawa wannan da ya waje ba halittu ga baki ɗaya zukatan halittu ga baki ɗaya su kaɗaita shi wajibi ne zukatanmu su kaɗaita Allah daman shi imani ƙaunin bin lisan wa amalin bin arkan wa atiƙadun filƙal ƙudiri ne a cikin zuciya to wajibi ne dukkan halittu su kaɗe ta Allah a cikin zukatansu wata hada kuma su ƙasƙantar da kai lahu a gare shi wata zillu kuma su ƙasƙanta a gare shi watan ƙaru kuma su jayi zuwa gare shi ai in baka mance malaman tauhidi suna cewa al-islamu abinda ake ce ma musulunci huwa istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bid'ati wal khulus min ash-shirk abinda ake ce ma musulunci me kauya ga Allah da kade tashi sai ya ce wal inqiyadu lahu bid'ati da jayuwa a gare shi da bi watan qadu shine na malaika maka da jayuwa kai jayu ga baki ɗayanka ka me al'amarinka sai abinda Allah ya ce a cikin tauhidi shi na uluhiyya da rububiyya da asma da sifatul ula li'annahu subhanahu domin shi Allah tsarkin sarki ar-rabbul azim shine ubangiji mai girma al-khaliqu li hadal kaun kuma shine mahalicin dukkan waɗannan kasantattun na halittu gabaki daya duk wani abin da za a ce kaun ne halitta ne ya kasance to Allah ya halice shi al-mudabbiru li shu'unihi kuma mai juya sha'aninsa ne كل يوم هو في شأن الموصوف بكل كمال kuma shi Allah tsarkigin sarki abin siffantawa ne da dukkan abu wanda yake na kamala na cika ba a siffanta ma Allah kasdanci ko ba a danganta ma Allah kasdanci al-mawsufu mala yace bi kulli kamalin Allah tsarkake sarki abin siffanta wanda dukkan abin da yake wato kamal na cika almunazza kuma abin tsarkakewa ne ka tsarkake shi shi Allah an kulli na ƙasa daga dukkan abin da yake rage ka tsarkake Allah ga wannan walihaza da wannan ne mala yake cewa fa inna zilla shi ƙasɗanta wal hudu da ƙasɗantar da kai layan bagi bai kamata illa lahufa ce ka yi shi don Allah ka zamanto kai bawa ne mai ƙasɗantar da kai a wurin Allah kuma ka zamanto kai bawa ne makaskanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ba a yin nuna ƙasɗanci ko kuma nuna ƙasɗantar da kai a wurin wani sai ila illa lahu sai wurin shi Allah subhanahu wata'ala fa haisu kana mutafarridan bil khalqi wal inshadu wal i'adati la yushrikuhu fi zalika ahad malai shi da cewa duk lokacin da ya kasance mutum ya kaɗe ta Allah a cikin halittarsa bil insha bil insha da kashewa ta kaɗe ta Allah shi an mai kashewa wal i'ada da kuma rayawa to la yushriku fi zalika ahadu waɗannan kadda ka haɗa Allah da su a cikin wani ɗaya halitta ka kaɗe ta Allah wake kashewa Allah wake rayawa Allah to ka shiri la yushriku fi zalika ahadu kadda ka haɗa shi da wani a cikin wannan da wani ɗaya wajaba an yun fara da wahada hubil ibadat tuna siwaku ya wajaba mutum ya kaɗe ta shi Allah da ibada ka kaɗe ta Allah a cikin ibada tuna siwaku banda wani nasa la yushrik ma'ahu fi ibadati ahadu ka shedi kadda ka haɗa kowa a cikin ibadar Allah innahu man yushrik billahi faƙar harama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahun nar duk wanda ya mutu yana mai shirka ga Allah Allah ya haramta mu shiga aljanna kuma kuma sauta to saboda haka rayawa da kashewa kadda ka sake waɗannan ka haɗa su ka ce wani yana iya kashe ka ko wani ya iya raye ka a'a ka kaɗe ta Allah a cikin cewa tabbas shine mai kashewa shine mai rayawa ya zamanta wajibi ne a gare ka kaɗe ta shi a cikin ibada kada ka haɗa shi da wani kada ka yi shirka tare da shi a cikin ibadarsa da wani ɗaya malace fa tauhidul uluhiyya ko ifradullahi wahdahu bil ibada shi lalle tauhidul uluhiyya da ake ta maganarsa malaki huwa ifradullah shine kadai ta Allah wahdahu shi kadai bil ibadati da da ibada kadda ka zamanto kana da ababen ibada bauta guda biyu a a ulu ilah abin bauta daya to ka kadai ta Allah a cikin ibadarka to da wannan ne wa zalika bi an yi alamar abdu da wannan ne mutum zai san ilmal yaqin ilimi na tabbatarwa na yaqini anna allaha wahdahu lalle allah shi daya wa huwa ma'aluhun shine abin bauta guda daya al ma'budun kuma shine abin bauta guda daya al haqiqa abusa haqiqanin tabbas shine abin bauta daya daya abin kadaitawa kuma shine abin bota guda daya Allah haqiqa abu sa haqiqa wa anna sifatil uluhi wa anna sifatil uluhiyya ita siffata ilahantaka wa ma'aniha da ma'anoninta laysat mawjudatun fi ahadin min al makhluqat ai ba ta samuwa ga wani daya a cikin abin halitta wala ta tahiƙa ha illallah kuma wani abin halitta bai cancanta ba a ce yana da siffa ta ilahantaka illallahu ta'ala sai dai Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta ya zama ilah shi ya cancanta ya zama ilah abin bota ɗaya-ɗaya wanda babu kamar sa uwa ɗan uwa musulmi duk wannan humalan yana mana darasi ne don mu tabbatar da kalmar mutu la ilaha illallah ɗan uwa ‘yar uwa musulma duk rigimar da ake ki zamanto tauhidinki a matsayinki na musulma tauhidinki kin kaɗe ta Allah a cikin rububiya da ilaha da uluhiyya da asma da sifatul ula ka shaidinki kakki je wa Allah kina da wani abin bauta daban wanda ba Allah ba ko kin hada Allah biyu ka diba ka gani mala yake ce mana siffa ta ilahantaka da ma'anoninta to ba ta samuwa ga wani ɗaya na daga cikin abin halitta imma mutum ne kake bauta ma bai yiwuwa ya samu ilahantaka imma dutsi ne imma ice ne imma masu bautar saniya ce a indiya imma masu bautar aljanne ne imma masu bautar gumki ne na dutse ko na icce ko na wani abu duk wannan ba sa iya samun siffa ta ilahantaka wanda yake da siffa ta ilahantaka da ma'anarta kuma ya siffanta kanshi da siffarsa a cikin alƙur'aninsa ko kuma sunna ingantatta ta masu sallama ta maka bayanin siffa ta ilahantaka to babu wani daga cikin halitta mai samun wannan ko bai cancanta da ita ba tunda ababen da mutane suke bauta ma ai ba su cancanta ba bauta musu ba tunda ba sa iya kashewa ba sa iya rayawa eh ba sa iya ba da lahiya ba sa iya ɗora rashin lahiya ko sun yi shirka istidraji ne kamun ɓoye ne Allah zai musu daga baya ya kama su ya jehuwa su a cikin wuta sihiri tabbas akwai shi Allah ne bai san shi yayi da kuma don ya halaka al'umma kenan ababen da ake bauta musu cancanta ba bauta musu ba tunda in ka kiraye shi a nan lokacin da ka kiraye shi bai amsa maka bai ji bartana amsa maka bartana kawo miki tallafi ko agaji shi ne kullum muke kawo misali mutum ne salihi na kware bawan Allah waliyan Allah masu bautar Allah akwai su su kuma yi walitaka alladina amanu wa kanu yattaqun imani da taqwa shine walitaka akwai bayan Allah da a zahiri an gani suna da imani suna da tsoron Allah gulgudu a zahiri sai kaga waɗansu daga cikin bayan Allah ko masu hidima cikin aikin Allah idan wannan mutumin ya rasu cikin kabarinsa an zo gurin kabarin shi ana roƙon kaza kaga bai cancanta ba shi ma abin halitta ne kuma wa ya kashe shi Allah to kai ka zo kana roƙon abin da ke cikin mutuwa kuma a cikin kabari wani kiran da kake mishi bai iya amsa maka to ashe ababen da masu bauta suke bauta ma tabbas ba su cancanta ba wanda ya cancanta a bauta mishi illallahu ta'ala shine Allah tsarkakken sarki madaukaki shi cancanta a bauta mishi fa iza alima al-abdu zalika to idan bawa ya san wannan wa tarafa wa tarafa bihi haqqan ya yarda da cewa bihi haqqan lalle Allah shine ilah abin bota daya daya kuma shi ya cancanta abota mishi af tare da Allah bil ibadati to sai ya kaɗe ta Allah da bauta kullaha dukkanta idan ka san wanda ya cancanta abota mu shine ila shine Allah kuma siffa ta ilahantaka wani abun bauta ɗaya bai iya samun wannan ko bai cancanta ba abota mu ka san haka to afradallah bil ibadati kulliha to sai ya kare ta Allah a cikin dukkan ibadarka ilwa dukkan ibada ki kade ta Allah sallah azumi zakka haji aure ibada ne kake doki aure matsayin neman kuɗi kasan akwai ne suke yin aure dan jari an ganshi dan mai akwai ne in bai bada matsala dan mai kaya ne ko dan mai iko ne a arme ibada ne wa hankul ayama minkum wasalihin min ibadikum an gane to duk abin da za a ce maka wannan ibada ibada ne to abin da ake so da kai af tare da laha ka kaɗe ta Allah kullaha a cikin bil ibada kullaha bil ibada dukkanta a cikin ibada ka kaɗe ta Allah azumi da kike na alami shi da rai litinin ki shi khalisan lillah ki shi dan Allah ki kaɗe ta Allah ya tabbata a cikin sunna ana yi ne don Allah don neman yardar Allah don biyan bukata a wurin Allah a zahira ibada da zikire ta Allah ta zahiri ce kamar sallah haya zahiri ne in namiji ne je masallaci in wace ce a gani a gida ta shiga kure ɗaki ta yi sallata duk da cewa in tashi za su je masallacin ta shiga ta musulunci an ce la tamna'u iman ima Allah masajidallah kada ku hana bayin Allah zuwa masallaci mata in sun shiga ta musulunci za su je masallaci kada mu hana su amma ki gane ki shiga kuriyar ɗakin ki sallah a kuriyar ɗakin ki ta ki je masallacin ungo kuma ina masu bin malami a cikin lasifika daga gida ba ku da sallah la salata rijal masjid illa fil masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci in kina so ki huto inda kike tsinkayar sahu na masallacin jikin gidanku ko jikin unguwarku ki sahu a nan ki bi su nan kike da sallah shi yasa kenan wannan yana nuna maka wajibcin mu tura matan mu su iya ibada muhimmin ma sallah su je makaranta su koya domin inda sallar su ta hilada a cikin kure ɗakin su ta farilla ta hilada ta yi je masallacin unguwarsu to in bata iya ba ta ta iya kuma kullum mata ka ta iya zuwa masallaci kullum ta rika bin liman asuba arzul la'asar magriba isha wannan yana mana muhimmancin karatun ya mata ina masu kan karatun ya mata sun jahilci addini manzara masallacin wani salma shine horkon malamin da ke karantar da mata ya yi hudu ba ya yi hudu ba ya ƙetara can baya ya isa wurin mata ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya gargaɗe su ya gargaɗe su kuma sun zo matan madina sun arziki cewa madar da matan madina suka ce ya rasulallah ka ba mu lokaci za ka karantar da mu mu ma manzan rama alaihi salatu wasalam ya sa musu lokacin da yake zuwa yake karantar da su kinan ibada sallah azumi zakka hajji biyayya ta iyaye zamantakewa ta aure azumi da sauran ibada ana yin ta ne tsantsa don Allah kuma sai an karance ta to shine mala ya ce idan mutum ya san wannan ya yarda da shi haƙiƙanin yarda to ya kaɗe ta Allah a cikin ibada dukkanta a zahira ta hili wal ina da ta ɓoye azumi ibada ce ta ɓoye idan na huto yanzu da sahi yau talata na ce muku ina azumi diyar raza ku eh kaga abu ne wanda yake na baɗi na ɓoye an bandi na ce muku ina sai ku yarda to ibada ta hili da ta ɓoye duk ana yin ta dan Allah fa ya ƙumu bi shara'i'il islami zahira sai mutum ya tashi da shari'a ta musulunci a zahira ta zahiri kasala kamar sallah wazzaka da ba da zaka wasaum da azumi wal haji da aikin haji wal amr bil ma'rufi da umarni da kyaukyawa wan nahyu al munkar da hani daga mummuna wa birrul walidain da biyayya ga iyaye wasilatul arham da kuma sadar da zumunci kaga waɗannan ayyuka ne ga sunan a zahiri wa ya ƙumu bi usulul batina kuma sai mutum ya tashi da sadar da ababe waɗanda suke na ɓoye minal imani billah kamar imani da Allah ita imani da Allah mai bayanin shi a ɗazu ƙaunin bin lisani wal'awar bil'arkan wa'ati ƙadun bilƙalb ƙudiri ne a cikin zuciya ka yi imani da Allah shi a ɗai bakar shi da kowa cikin bauta wa mala'ikatihi kuma ka yi imani da mala'iku bayi ne na Allah su ba a bauta musu la yi a sunan laha ma amarahun wa ya fa'alu na mayu marun wa kutubi hakanan ka yi imani da kuma da tawai na Allah wa rusul da manzanninsa wal yomil akhir kuma ka yi imani da ranar ƙarshe duk abu ne wanda yake cikin wato zuciya ta ɗan adam wal qadari khairihi wa sharrihi kuma kai imani da ƙadara ta alkhairi ko ta shari la yuqsad bi shay'in min zalika kada mutun ya nafaci wani abu na daga wannan ardan da wata manufa ta duniya ta samun duniya kada kai wannan kai sallah ko azumi ko zakka ko ka- ko kaza ko imani da da ranar lahira da kaza don wata manufa ta duniya don a ce ku ne masu imani wala yi kusa da bishe ma shi ce kai ya nufaci da wani abin zalika gharadan min agradi gairu lillahi kadda mutum ya nufaci wani abu na daga samun abin duniya na rudi gairari ridara bihi in ba don yardar ubangijinsa ba dukkan wani da malam ya zana maka sallah zakka azumi haji umarni da kyaukyawa hani daga mummuna biyayya ga iyaye sare da zumunci haka nan imani a zuciyarka da Allah shi a ɗai da mala'iku da tawai da manzani da ranar ƙarshe da imani da ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri dukkan shi ka yi shi ridallahi don neman yardar Allah wa ɗalabi sawabihi kuma don neman samun lada a wurin Allah wafi hazal fasal da ƙarshe malaki ce a cikin wani fasali ne sayatun mutanawilu jumlatin minal mabahisi al-muhimmati al-muta'allika bi hazal nau min at-tauhid malam yace a cikin wannan fasali za mu yi bayani masu mahimmanci masu mahimmancin gaske waɗanda suka ratayu da waɗannan nau'i'ika na daga tauhidi da muka zana tun daga ɗauko mu daga tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya duka to malam ya ce a cikin wani babi za mu cika mu samu jimloli masu mahimmanci waɗanda suka ratayu da nau'i'ika na daga tauhidi daban-daban ina ganin ana nuna mun lokaci yayi nan ya kamata in tsaya abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikima bace ba dabara bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan abin da ke a kuskure Allah ya kankare shi akan zukatan al'umma ya tabbatar mana da abin da ya tabbata cikin littafin Allah alkur'ani da sunna Allah subhanahu wata'ala kuma ya sanya wannan nasiha muna yin ta dan shi yi da ba dan shi ba Allah ka kade mu Allah ka eh, kade mu daga yi da ba dan kai ba ya Allah subhanahu wata'ala ka sanya mana ikhlasi a cikin dukkan rayuwar mu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu Allah ka yi musu rahama malamanmu masu rai da wanda suka rasu Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus ƙasarmu da garinmu Allah ka zamanar da mu lafiya wannan sanyi Allah ka samu ga wucewar shi lahira alkhairin da ke ciki Allah ka sadar da mu sharin da ke ciki Allah ka tsare mu Allah ka biya bukatunmu na alkhairi mu da ɗalibanmu Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu Allah ka shirye mu ka shirye bayanmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah